الكريم وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين قلتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 22 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1445 Hijriya wanda ya dace da shida ga watan 12 shekara ta 2023 miladiya za mu daura kan karatunmu na littafin zadul mustaqniyar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan kofar gadon kai Kano Najeriya yau muna darasi na 23 24 haka ne darasi na 24 a wanda za mu tashi akan sabon babi mai suna babu izalatin najasati babu izalatin najasati malam ce يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إهداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب وشنان ونحوه وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويغفى في غير ماعئ ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه wannan shine ƙarshen babu izalacin najasati abinda malami ya ce bayan ya gama bayani akan hukunce-hukuncen tsarki na kari karami da babba sai tashi ya dora bayani akan wato tsarki daga dukkan wata najasa da ka iya samun dan adam jama'a ita najasa kashi uku ce duk najasa a duniya kashi uku ce akwai najasatun ma'anawiyya ita najasa ma'anawiya ita ce najasar da ba ganinta ake yi da ido ba ita kawai wato ƙudurce ta ake yi da kuma gane ta ta shafi itikadi ne ko ta shafi aƙida ne kamar najasar shirka wannan najasa ce ma'anawiya saboda Allah ya ce innamal mushrikuna najasun kaga mushrikai najasa ne najasa ce ma'anawiya mushriki ba ana nufin idan mushriki ya taba ka ko kafiri ya taba ka sai ka yi wanka ko sai ka wanke jikin ka ba amma lalle kafiri na jasa ne mushriki na jasa ne da haka duk najasar da in ta taba ka ba za ka yi wanka ba taba ka ko wanda aka ce najasa ne dan ya taba ka ba sai ka yi wanka ba kuma ba za ma ka ga najasar a zahiri ba ita ce najasa ma dauya to ita wannan najasa ta shirka tana da tsarki tsarkinta ita ce kalmar shahada duk wanda yake da najasa ma'anawiya najasatu shirkin to zai tsarkaka ne daga wannan najasa ta hanyar furta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan yayi tsarki da shi mushriki da kafiri ba sa tsarkaka daga shirka da kafirci sai da tauhidi ma'ana ruwan tsarkin shirka ruwan tsarkin kafirci shine ruwan tauhidi da kuma bayyana cewa mutum ya shiga musulunci sai ka faɗa cewa ka shiga musulunci amma in mutum bai wannan ba yana kafiri yana mushriki to tabbas shi najasa ne amma najasa ce ma'ana wuya to ya za mu yi da jikin kafiri gangan jiki na arne gangan jiki na mushriki gangan jikinsa ba najasa ba ne ba'ir ne da yadda gangan jikin musulmi yake da na kafiri duk ɗaya ne a gangan jiki abin da nake nufi idan musulmi ya zo ya shafe ka ya taɓa jikinka dama ai ba za ka ce akwai da ta ba ko to haka fatar kafiri farcen kafiri mai tsarki ne ba ainihin najisa ba ne gumin kafiri kamar yanzu misalin kafiri ya ɗebe gumi ya yarfa maka ba ka ce a kafiri ne sai na je na wanke ba saboda ai Allah ya ce innamal mushrikuna najasun to wannan najasar najasa ce me ma'anawiyya ina so a gane me ma'anar najasa ma'anawiyya din ba gangan jikin ne najasa ba da duk abin da yake tabawa ko abin da yake san'antawa ko abincinsa in dai ba yanka yayi ba duka wannan mai tsarki ne yanzu kun gane nau'in najasa ta farko ko najasatun ma'anawiyya saboda babu yana magana ne akan kawar da najasa to ya kamata mu gane meye ma najasa a musulunci kafiri mushriki najasa ne amma najasa ce ma'anawiyya daka daga yau kar wani ya ce a ai bai halatta ka sa rigar kafiri ba ya saka rigarsa ko saboda ya yi gumi guminsa ba najasa ba ne ina fata ana fahimta kuma yadda mun karanta baya ismi na biyu na najasa akwai najasa najasatun ainiyya najasatun ainiyya ita najasa ainiya a malaman sauro suna cewa najasar ainihi abinda ake nufi wato ita najasa ce da ba a iya kawar da ita kamar najasar kare ko najastuwar kare da alade saboda shi asali kare najasa ne na masu kiwon karnuka najasar kare najasa ce ainihiya shi kare ainihinsa dama najasa ne haka alade shi ma ainihinsa najasa ne to kaga akwai bambanci tsakanin najasuwar kafiri da kuma najasuwar wannan dabba ta kare ko ta ta kare ko ta alade wanda za mu yi bayani insha Allah a a kanta sai kismi na uku ita kuma ana ce da ita najasa hukmiyya najasa hukumiyya me najasa hukumiyya ita ce najasar da take bijirowa take yi ta ɗiga a jikin abu mai tsarki ta taɓa jiki mai tsarki wanda ba a iya cire ta sai da ruwa duk najasar da da ruwa ake cire ta najasa hukumiyya sunanta fitsari najasa ne hukumiyya bayan gida najasa ce hukumiyya saboda diga yayi a jikin mutum sai ya kawar da shi da ruwa to shi ita najasa hukumiyya din ita ma ta kasu kashi hudu ina magana akan na ƙarshe yanzu najasa hukumiyya wanda da ruwa ake kawar da ita najasar da da ruwa ake kawar da ita ita ce najasa hukumiyya yanzu ka ga najasar kare ai ba ka ce in ka wanke kare wai ya zama mai tsarki ba saboda shi najasa ne ainiya najasa ma'anawiya ita kuma a cikin zuciya kudiri ne na kafirci to ita najasa hukumiyya ta kasu kashi kashi akwai najasa najasatun mukhallasa akwai najasatun mukhaffafa akwai najasatun baina zalika akwai ma najasatun ma'fuwun anha wannan su ne guda hudu wacce ce najasa mukhallada najasa yanzu nan malam ya dunkule mana waɗannan najasusin gaba ɗaya akwai wacce tafi ƙarfi daga cikinsu in an ce mughallada najasa ce mai ƙarfi hukuncinta yana da ƙarfi na jastuwansa kamar kare ɗin da aka faɗa da alade to a nan shi ba karen ake wankewa ba abinda karen ya taɓa kamar yawun kare in kare ya zuba maka yawu to sai ka wanke kwanan ko wurin da ya zuba maka sau bakwai na ɗaya ma a cikin bakwai ɗin da ƙasa za ka hada to wannan ɗaya daga cikin illar kiwon kare kenan karen da ake bari yana shiga cikin mutane yana shiga gida yana shiga har ɗakunan mai gida duk abin da kare ya je shanshana gashi kullum ƙazami bakinsa a buɗe yake yana lallagi duk inda ya diga in ya diga a jikin wani abu to sai ka wanke wannan abun sau bakwai ko takwas kuma in ka zo wankewa sai ka hada da ƙasa ma da haka mai kiwon kare kaga sai shirya akwai wanda tare suke cin abinci da karen wai saboda tsabar wai shi bature ne wai ai ka lalace tun da abincin kare kake ci akwai wanda ruwan da yake shan ruwan roba wannan ni da ido na na gani wata rana muna tafiya wani gidan mai ya ce manya-manyan ruwa irin na roba din nan wanda ake ba wa manyan mutane ya ba wa karansa a gaba ya buɗe mai baki ya tuntula mai da wannan robar kuma ita shi ma zai sha kuma musulmi wai mai sallah wai burgewa ne yanzu ka ga mutum ya siyo kare na miliyan kaza wani ajiye shi a gida yana masa gadi ko yana kwalliya da shi ko a ce ai gidansa gidan babban gida ne saboda akwai makare beware of dog wani kuma in zai fita exercise da sassafe sai ya daura masa sarka tun da shi bature ne ya sa gajeren wando sai ya bi karen yana tafiya yana raka kare wannan ana samun mutane da yawa suna yi wai burgewa ne saboda an ga yin amerika da yan ingila suna yi ai da haɗa kayan ka kai ka koma can da ya fi maka sauƙiya ne ka zama ba amerikan da gaske ko ba ingilan da gaske akwai da za samu haffafa in an ce da ta samu haffafa da ta sami sauƙi wanda ita kawai ya isa mutum ya yayyafa mata ruwa kawai an wuce wurin kamar yadda za mu zo mu yi bayani insha Allah cikin karatunmu kamar misalin fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba najisa ce mukhaffafa da yayi maka fitsari kai ya faruwa shikenan da kuma najisar mazihi shi ma najisa ce mukhaffafa idan ya same ka za ka yi tsarki ka wanke shi kawai akwai najisa wadda take tsaka-tsaki bainal mughallaza wa bainal mukhaffafa kenan shine sauran najasusi gaba daya wanda ba wancan ba ba wannan ba kamar najasar fitsari bayan gida da jini wanda duk zamu zo mu bayani akai su ma wannan baina zalika ne akwai kuma yadda ake yi a kawar da su in sun taɓa jikin mutum shine karatun zamu akwai najasa amma an yi afuwa a kanta ita kuma najasa ne amma an yi afuwa kamar jini ɗan kaɗan ɗigon jini ga malaman da suka tafi akan cewa jini najasa ne amma in ɗan ɗigo ne an yafe haka idan mutum ya istijmari tsarkin dutse ba yakan sa ya goge gaban shi ba ko duburarsa to wannan wurin ai dole dutsen ya dabbar wani abu ake duk wanda ya zo tsarkin dutse ya sa dutse ya goge ai dole ko yaya tun da ba ruwa ba ne ruwa ne yake tafiyar da komai to wannan ai dole ya dan bar wani abu to wannan najasa ce mafu na anha shari'a ta yi maka abu a kai wannan su ne kashe-kashen najasosin nan a dunkule amma yanzu za mu yi bayanin su da lalala yanzu za a yi mana bayani yaya in najasa ta kama musulmi ya zai kawar da ita yujzi'u fi ghaslin najasati kulliha idza kanat ala al-ardi ya isar wa mutum wajen wanke najasa ga baki ɗayanta idan najasar a ƙasa take yujzi'u fi ghasli an-najasati kulliha idza kanat ala al-ardi idan najasar wato a ƙasa ta zuba zina zai mana bayani akan nau'in kawar da najasa kashi na farko najasar da take a ƙasa ta zuba ko wacce take alaƙa da ƙasa take ɗamfare da ƙasa ghaslatun wahida wanki ɗaya ta zahabu bi ainihin najasa wanki ɗaya da zai tafiyar da ainihin najasa ɗin gaba ke ɗaya idan najasa ta zuba a kan ƙasa kuma ana so a yi amfani da ƙasar ko a yi sallah ko a zauna to a ɗebi ruwa kwatankwacin wanda ake ga ya fi ƙarfin yawan najasa sai a zuba kamar an wanke shikenan an kawar da najasar a nan shari'a tana nuna mana zai iya yi wa a kashi a ƙasa ko zai iya yi wa a fitsari a ƙasa da sauransu idan aka yi kashi tun da shi ainihinsa yana da gangan jiki za a iya ɗauke shi kamar najasar mushe ko najasar bayan gida to shi ba ana tsarkake shi ne da zuba ruwa ba kar wani ya ce ga kashin yaro na asa ruwa kawai a'a tun daga ainin najasar sai an ɗauke shi to wurin da aka ɗauke asar ɗinsa ai in ya zauna dole zai jika wurin to in an sa mai ruwa shi ne gasratun wahida to an kawar da shi idan fitsari ne shi kuma zai ɗauko bayi tun da shiga ƙasa yake to kawai ruwa za ka ɗiba sai ka zuba a gurin shi kenan yanzu a ce ga fitsari a nan yaro ya yi fitsari a nan sai na ɗebo ruwa mai yawa sai na zuba akan fitsarin wannan ruwan gabaki daya da ya cakuda da fitsarin da na zuba a shari'a ya zama ɗaya iri saboda a shari'a haka ake kawar da najasa da ta shafi ƙasa a zuba gasratun wahida ba za a ce sai an wanke sau bakwai ko takwas ba dalili akan wannan shine wani balaraban ƙauye ko mutumin ƙauye wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a masallaci ya tarar da annabi kawai fitsari ya kama shi ya samu gefen masallaci ya cire wandansa ya tsula fitsari sahabbai suka yi kan shi suka ce za su buge shi sai annabi ya ci buja da shi ya kammala sai da ya gama fitsarinsa tas a cikin masallaci annabi ya ce kai zo ya zo ya ce inna hadhihi masajid lam tubna lidhalik wannan masallacai ba a gina su dan wannan aikin da kai na zuwa fazari ba wa inna ma buniyat li dhikrillahi was sala an gina masallatai ne dan ambatan Allah da kuma yin sallah hadisi imam bukhari da muslim riwayar imam anas ibn malik kina masallaci ba a yi shi dan ai fazari a ciki ba ko a bayan gida a ciki ba a an gina shi ne dan a zauna a zikiri da kuma yin sallah annabi ya karantar da wannan balarabe karantarwa mai taushi mai sauƙi saɓani yadda sahabbai suke kansa za su buge shi kuma ya koya masa nan gaba yaya ake kawar da najasa ya ce ku sahabban da kuka je za ku dake shi ku je ku kawo zanubin mimma guga ta ruwa ko bokiti ko wani babban mazubi na ruwa fariqu alaihi ku zuba akan wannan fitsarin nasa da yayi ba a ce a dauko tebur sai an kwashe shi an je a zubar a waje ba kawai ruwa ne in ka zuba to daga nan malamin fiqh suka ce النجاسة التي أصابت الأرض فإنما تطهر بغسلة واحدة بصب الماء عليها أنا إيه تركك النجاسة تزبع القصة دا wanki guda ɗaya ta zuba ruwa a kai wannan najasar da ta cakuɗa ina maimaita muku ta cakuɗa da ƙasa to akwai najasar da take kan ƙasa amma munfasilatun anil ardi bata cakuɗa ba yanzu misali akramakumullah duk wanda ya je yayi bayan gida a ƙasa kaga najasa ce amma ba munfasilatun anil ardi bata ci hakuda ba tunda za a iya ɗauke bayan gidan ko da hannu ko da teburi ko da wani abin da za a ɗebe shi za a iya ɗebewa ina fata ana fahimta bayan wannan kamar najisar da ta ɗamfara a jikin mutum ita ma munfasila ce ko najasar da ta ɗamfara a jikin riga ita ma munfasila ce ko najasar da take cikin kwanuka ita ma munfasila ne to duka wannan za mu yi magana akan yaya ake kawar da ita insha Allah ta'ala wa ala ghairiha sab'un ihdaha biturabi fi najasati kalbin wa khinjir wanda ba wannan ba najasar da ba التي أصابت الأرض با da jisar da ba wannan ba to sa a wanke sau bakwai da turbaya kamar me kamar najasar kare da alade kenan wannan najasa ce mughallaba ita ta fi ƙarfin wanki ɗaya sai wanki bakwai idan kare ko alade ya sa baki a kwano ɗarkakan wannan kwanon ko ya je jika maka rigarka da miyau din shi ko ka sa hannunka a bakin kare kana masa wasa wajen kama shi miyau din ya zuba maka sai ka wanke sau bakwai kuma sai ka saka ƙasa to dangane da saka ƙasan malamai suka ce a wankin farko ne sai ka dirje da ƙasa saboda akwai hadisai da yawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan haka hadisin farko na Bukhari da Muslim ta hanyar A'raj daga Abi Huraira manzan Allah ce idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an idan kare ya sha ka duba ko ko bakin sa yasa ya sha ruwa ba saboda tsabar rashin ilimi da jahiliya da rashin bincike da mutunta shari'a sai ga an ba wa kare ruwa a bokitin da mutane suke amfani da shi ba mamaki bokitin ma ana ɗiban ruwa a kai shi masallaci ko kaga karen gidanku bayi da tsari ko ina yana iya sa baki to in dai kare ya sha a cikin kwano to sai an wanke shi sau uku a wata riwaya ta muslim hanyar muhammad bin sirina daga abi huraira وذلك ظهور إناء أحدكم مرات أولاهن بالتراب tsarkakan kwanon ɗayanku in kare ya lallagi a ciki to sai ya wanke sau bakwai na farko ya saka ƙasa ya ɗebo ƙasa ya dirje saboda ƙarfin najisar bakin kare ko alade akwai riwaya ta imamu nasa'i a cikin sunan kubra ta hanyar abi rafiya daga abi huraira إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب irin wancan hadisin ne wancan ya ce ula hunna amma wannan riwayar sai ce ihda hunna daya daga cikin wanki ka saka turbaya ko a na uku ko na biyar ko na bakwai din ko na farko ko na biyu akwai wata riwayar Imam Tirmidhi ta hanyar Muhammad bin Sirin shi ma daga Abu Hurairah duk shi ya rawaito yaksilul ina ko yuksalul ina idza walaga fihi al-kalbu sab'a marrat annabi ya ce ana wanke kwano in dai kare ya lallage a ciki sau bakwai ulahunna aw ukhrahunna bit-turab ko na farko ko na ƙarshe shakkan Abu Hurairah to lalle a saka turbaya riwaya ta biyar riwayar Muslim hadisin Abdullah bin Mughaffal al-Mughaffal قال إذا ولد الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب هو في التراب كوينك سو بقي أوينك نتقوس كساق وانو كترجي شدا كسا تدوانا نروايو يسكتو دبا أكام وينكين وانا نجسا مغلقا su duk wanda ya kuskure amfani da kwanan da kare yake amfani da shi ko alade an ambaci kare kare saboda ya fi yawan an fi yawan mu'amala da shi a cikin gidajen mutane to shi ma alade ya ga hukuncin sa yake dan gidansu daya to wankin dole ka sa ƙasa a ciki ko na farko ko na tsakiya ko na ƙarshe duk wanda ka yi yayi wa yujzi'u an turabi ushnanun wa nahwuhu malam ya ce to idan ba a samu turbaya ba ko wuri ne da babu turbaya ko zamani ya ce to maimakon turbaya maimakon ƙasa a iya amfani da wani abu ushnan kamar ka ce wani abu kamar omo haka ba sabulu ba ya fi sabulu ƙarfi kamar omo ainihin ushnan wani tsiro ne ake amfani da shi wajen tsarkake kwanuka ko tsarkake wani abu yana da ƙarfi wajen cire najasa ko datti ya fi sabulu ma amma yanzu za mu iya cewa kamar omo ko ko ko haifo ko ko aizal ko ko wannan money money fresh ake cewa ko toka mumtaz to duka wannan duk yana da amfani yanzu kun kamar toka toka da kuke gani toka tana da ƙarfi wajen ainihin wato wato cire dauda na sani da mun tashi muna yara iyayenmu da kakanni in za su wanke irin tukwanen ƙarfen nan sai a lullube tukunyar da toka sai a samu sosan ƙarfe a dirji ya fi omo fit da komai toka tana da ƙarfi ƙwarai sannan na muku bayani dangane da amfani da ƙasa a karatunmu na baya ita ƙasa tana da sinadarin da duk wani abu da ka sani ake amfani da shi wajen ya zama muzili mai kawar da wani abu tana da sinadarin da ba wani abu da yake da shi kisa annabi ya amfani da ƙasa wajen ainihin wato kawar da nisa shi yasa suka ce inda turaba wato lahu khasiyya la tujadu fi ghairi ƙasa tana da wani specifications ba a samu a cikin wani abu ƙasa ta fi sabulu ta fi omo fudda dauda kawai don dai har yanzu ba mu samu kamfanin da zai kera mana ƙasa mu rinka wanka da ita bane ya ce wa fi najasati gairi an sab'un bila turab najasar da ba wannan ba sab'un bila turab wannan kisimi na biyu ne an najasatul mutawassita kenan najasar tsakatsaki kamar bayan gida kamar bawali kamar fitsari shi nan ya ce sabon shi malamin wai dai ya nuna maka a kai mubalaga wata matuƙa wajen kawar da saboda najasa ce mutawassita amma abinda malamai suka ce wajen wanke fitsari da bayan gida ko ba a kirga adadi ba a tabbatar an zuba wadataccen ruwan da zai kawar da najisar kawai wasu kuma kamar a hanabila ko tsarki za ka yi na fitsari ne sai ka wanke sau bakwai idan tsuguno kai kai bayan gida sai ka wanke sau bakwai kamar yadda malami ya faɗa wa fi da jasati zairiha zairihi ma sab'un bila turab za a wanke sau bakwai ne ba tare da an sa wato turbaya ba duk da cewa wannan maganar ba ta da wata hujja mai ƙarfi na cewa a wanke fitsari sau bakwai a wanke bayan gida ma sau bakwai sai dai wata magana da aka ruwaito daga abdullahi dan umar kamar yadda imam ibn Kudama ya ruwaito ta a cikin al-mughni ibn umar ya ce umirna bi ghasl al-jasi sab'an mu dai an umarce mu in za mu wanke najasa mu wanke sau bakwai to da wannan shi malam mai littafi ibn Kudama ya riko da shi ya ce in an zo kawar da fitsari ko bayan gida saboda ibn umar ya ce an umarce mu mu kawar da najasa da wankewa sau bakwai to amma zance mafi inganci kawai a wanke sai an tabbatar ta fita ko sau biyu ko sau uku in ya kai sau biyar ma mutum zai ta wanke duburarsa don akwai wankin akwai bayan gidan da ya fi karfin wanki biyu ko uku sai ka ta zuba ruwa ya je dawo sannan kafin ka tsarkake shi in ba haka ba za ka tafi da sauran guntu a wandaka an tambayi manzon Allah sassan dangane da wanke jinin haila ai kun ga jinin haila ai na jisa ne yace tahuttuhu mana za ta kankare shi ita mace thumma takhrusuhu bil ma'i sai ta dulmiya shi ta cuda shi da ruwa thumma tanzahuhu bil ma'i ta wanke ta yayyafa masa ba kaga anan annabi ai bai ce bakwai ba kuma na jisa ce kawai dai an ce a kawar da shi ya fita wala yadhur mutanajjisun bi shamsin wala rihin wala dalkin to ga wata matsala abinda yake najasa ya same shi kamar riga kamar buzu kamar tabarma kamar katifa ai kun ga iyaye wani lokacin ko mata sukan ɗauki yaro sai ya tsula fitsari sai a kai shi rana ko rigar a bata a rana ko kuma katifar a kai ta rana shin tsaba rana tana kawar da najisa ko kuma idan an yi najisar sai a je a kankare ta a katse a katse a katse kawai bayan gida ne yaro ya sai a sa wani abu kwatse a sa tishu a goge a goge shi sai a kai shi a rana sai bushe Allah da ikonsa malam duk inda najisa ta kai in rana ta buge ta ita kuma rana tana da wannan sai ta kore shi kuma abu kowari yake yi in ka fidda shi ka shanya shi a rana ita kuma rana Allah ya mata sinadarin da in ta daki abu tana kawar da duk abu mai ɗoyi ko abu mai wari zuwa lokaci ya danganta da sinadarin da Allah ya yi abu iska akwai abin da an ajiye shi kawai iska ta ta kada shi ta ta kada shi har a neme shi a rasa yanzu kamar misali an yi fitsari a kan leda an yi fitsari a kan leda sai aka ajiye ledar a waje sai iska ce ta kada ta ce ta kada ta har aka je aka dawo sai aka ga iska ta shige wannan fitsari shi ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba ko mutum kawai a yi mai fitsari a rigarsa ya cicciuda rigar ya cicciuda ya karkaɗe kawai babu asalin fitsarin shin ta tsarkaka malam ya ce irin wannan nau'in na dasa la tuzalu illa bil ba ba a kawar da su sai da ruwa dole saboda Allah ya sanya ruwa ya zama mai tsarki wa yunazzilu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bihi Allah yana saukan muku ruwa daga sama don ya tsarkake ku da shi Allah ya ce a cikin suratul anfal ruwa yana tsarkake mutum wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar muku daga sama ruwa mai tsarkakewa cikin surul furqan to anan ashe ruwa shi yake tsarkakarwa kaga ai bai ce rana ba bai ce iska ba da haka duk abin da ya zama mai najisa ne dan rana ta buge shi bai zama ya tsarkaka ba yanzu kamar bayan gida sai aka yi bayan gida a wani guri rana ta buge shi ya bushe karkab ya zama kekasashe shin wannan ya fita daga matsayin najasa a sai an sa ruwa iska da take busar da wurin najasa yaro ya yi fitsari ga alamar fitsarin a katifa ga alamar fitsarin a bargo sai kawai ba a sa ruwa ba aka je aka shanya shi in ya bushe ma fitsarin yana nan dole sai an sa ruwa dalk kamar yanzu takalminka ko rigarka sai ka cicciɗa kawai wannan bai isa ba sai ka sa ruwa wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai cewa ruwa shine kaɗai yake kautar da irin wannan nau'i na najisa in kun gane akwai magana ta biyu wasu suka ce ai duk abin da ya zama najasa to ruwa yana iya tsarkake shi rana tana iya tsarkake shi iska tana iya tsarkake shi cuɗawa ma yana iya tsarkake shi suka saba mai littafin a ra'ayin waɗannan malaman idan aka yi fitsari a katifa ko a riga aka sa ta a rana ta bushe karkab to najasar ta tafi ko kuma iska ta tafiyar da shi suka ce annajasatu min babit turuk ita najasa dama ai zuwa ce ta faru kuma an ce abin najasa ne saboda ya taba abu to yanzu an zo an duba an ga babu shi idan wurin ya zama babu shi shikenan tunda idan daman najasar zuwa ta yi iska ya tafi da ita najasar zuwa ta yi rana ta tafi da ita najasar zuwa ta yi ka yi amfani da hannunka ka cicciɗa ka tafiyar da ita kuma asalin wurin asalin rigar ka ai mai tsarki ce to yanzu babu najasar saboda tsabar rana yanzu babu najasar saboda tsabar ka cicciɗa suka ce shikenan فإذا زالت عاد الشيء إلى أصله idan najasar ta kauce ba a ganta ba abin ya dawo asalinsa menene asalin katifar tsarki me asalin bargon tsarki me asalin rigar tsarki wannan magana tana da ƙarfi kwarai da gaske wajen malamai duk da amfani da ruwa wannan babu shakka a kai amma matsalar shine an samu wasu riwayoyi da suke goyon bayan wannan ra'ayi kamar yadda riwaya ta zo riwayar Imam Ahmad da Abu Dawud Allah ya musu rahama da Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Ummu Walad ta Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf ta tambayi Ummu Salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inni imra'atun utilu zaili ni mace ce da ina jan hijabi na yana jan ƙasa kula da wannan hadisin wa amshi fil makani alqadir ina tafiya in shiga wuri mai kazanta da najisa sai ummu salama ta ce ab ai manzo Allah ya ce yutahhiruhu man ba'dahu abin da ke bayan sa ya tsarkake shi in baka gane bayanin ba mace ce tana jan hijabinta ko zaninta ko rigarta a ƙasa shine sunna yayi ƙasa har ya ja ƙasa to sai ta je ta bi da wannan hijabin ta kan kashin yaro ko ta kan fitsarin yaro a karamakumullah tana tafiya kuma sai ta zo ta dada bi ta kan ƙasa mai tsarki ko yashi ko na ta ce yaya za ta yi annabi ya ce yutahhiruhu ma ba'dahu in kin saka kika taba najasa ƙasar da take bayan ta mai tsarki ta tsarkake suka ce ashe ƙasa ma tana iya tsarkake abu kenan da bushewar abu aka ce ko masallaci mutum ya zo zai sallah da takalminsa sai ya ɗaga ƙasan sai ya duba sai ya gana dasa to ya sa ƙasa ya dirje ya dirje ya dirje wannan kuma wani dalili ne da wasu malaman suke amfani da cewa ashe ƙasa tana iya tsarkake abu kuma a jiya sallah wucewar hijabin ta ƙasa ya tsarkaka kenan ya juzu izalatun najasa bi ghairil ma ya halatta a kawar da najasa ko da ba da ruwa ba suka ce tunda ƙasa ma ta tafiyar to ina ga rana ko iska ko kuma ainihin wato cuccuɗawa wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai so in ka ji wani ya bayar da fatawa rigar yaro ne aka yi fitsari a jikarsa aka rataya shi a rana ya sha rana har ya bushe asarin alamar fitsarin ta tafi babu warin fitsarin to wasu malamai sun ce ya tsarkaka amma abin da ya fi a sa masa ruwa shine an fita daga sabani walas sihalatin ghairar al ce sannan akwai istihala menene istihala canjawar abu daga wani hali zuwa wani hali kashi ne aka yi aka ajiye shi a wani guri saboda tsabar dadewa ya bushe karkab har ma ya zama kamar taki shi ma da dasa ne in baka gane ba bolar da kake zuwa ana zuba kashin mutane da kashin dabbobi yanzu dan ta taba kana dasa ne a lokacin da ake ɗibansa ana zuba shi sunansa kashi ko taki istihala ke bayan wannan kamar misalin a yi kashi a ƙona shi ko kuma a yi wannan mushe a ƙona shi ya dawo toka to akwai sabanin malamai akan wannan matsala idan aka hura wa najasa wuta ta sha wuta ta yi gaushi har ta zama toga to wannan tokar ita ma najasa ce haka wasu malamai suka ce me yasa suka ce ai an duba asali tokar kashi kashi ce To kaga masu wannan ra'ayin sun saba wa ra'ayin farko istihala canjawar abu daga yanda yake koma wani nauyi baya canja mai suna sunansa najisa kenan kashin mutum da aka zuba shi a bola ya zama taki shi ma sunansa najasa shine ma'anar walas istihalati ba su yadda ba to akwai wani kaulin na biyu suka ce duk abin da ya canja daga yadda yake ya komo wani abu daban to gaskiya ba na jisa ba ne wannan shi ne ra'ayin imam abu hanifa ibnu taimiyya ma haka yake faɗa allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin mujimul fatawa me ake nufi najasa ce ta zama toka mushen kare aka ƙona shi ya zama toka tunda yanzu ba mushen kare ba ne toka ne to wannan dahiri ne kashin mutane aka tara a kasuwa ne ake kashi a bayan wani gida sai aka tattara wannan kashin aka bunka mai wuta ya ƙone a wajen ibn taymiya ba ba najisa ba ne amma a wajen ibn gudama ya ce najisa ne saboda wani sihala dole kuma ku yarda da wannan istihala din nan yanzu ba amfanin da kuke ci ba kashi ake zuba mai ba ba ruwan kashi ake sa mai ba ruwan taki a sa taki na kashin nan adam a karkashin dawa a zuba mai ai ainihin najasar ce take shiga dawa take ci ta yi girma ai istihalar kenan ai ya tashi daga ainihin kashinsa ya shiga dawa ya canja me yasa kuka ci dawa me yasa kuka ci masarar ibn jami'a ya ce ashe istihala tana aiki kenan in ba haka ba to za a ce duk amfanin da aka yi masa barbara da najasa to najasa ne shi ba in dai ba ku yarda da istihala ba ina bayani istihala canjawar najasa daga wani yanayi ta hawulun najasati ila gairiya ko kuma misalin salad ko lotus ko lansir ko kabeji ko ko ko akan ɗebi najasa a zubawa zahirin najasar ma mutum yakan ɗauki teburi ya ɗauki kashi ya sa a gindin bishiya ko ya sa a gindin shuka wannan shuka ta yi istamad da wannan najasar shi za ta sha ta yi ƙarfi ta yi kyau kuma a zo a amfani da shi ya zama nabat ya zama tamr wannan duk mai tsarki ne kuma za a ci don haka zance mafi inganci istihala idan najasa ta canja daga wani yanayi ta koma wani yanayi to ba sunanta najasa ba ta zama wani abu daban inda kamata ya canja to sai ce gairar alhamra ce amma ban da giya shi ne alhamra alhamru na jisun giya na jisa ne saboda faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun cikin surul ma'ida ayata 90 kun ga sai Allah ya ambace su da sunan rijis fa innahu rijis al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijisun ar-rijisu an-najisu waznan wa ma'ana ar-rijisu an-najisu rijis shi ma na lisani Allah kuma yace fajtanibu ku nisance shi kaga Allah ya umarni da a nisance shi da haka giya najasa ne a wajen malamai giya najasa ne a wannan ƙauli kenan suka ce dalili na biyu li'annahu muskirun yana bugarwa ba lallai kuma da yana bugarwa ya zama najasa ba amma dai wannan ra'ayi ne cikin rayukan malamai to yanzu idan giya ruwan giya ya zauna ya zama alhamratu idan kullilat abinda ake nufi da ya zama hallu giya ne aka ta juya shi aka ta sarrafa shi aka ta juya ta har ta zama kamar ruwan tsibi ko kunu ta zama ba ta bugarwa wanda ka ganta amma an canja ta an sa mata wasu abubuwa ko tsabar zama ɗanɗanon giyan ya canja shine kullila ya zama baya warin giyan ya zama ma in an sha ma baya bugarwa da shi da ruwa ɗaya sinadarin bugarwa ya kauce kamar kwalbar giya aka tsiyaye ta aka bata a kofi ta ɗauki kwanaki ko ta ɗauki wani yanayi ko aka sarrafa ta ta canja daga mai bugarwa ta dama wani irin abu malam ya ce banda ita wasu kuma suka ce a hadda ita ko giya ne in ta canja za a iya amfani da ita tunda ba ta bugarwa yanzu ta zama ruwa kawai ko ta zama ruwan tsibi kawai fa in khullilat din kenan nake ma bayani idan aka canja ta aka gauraya ta ita giya kenan har ta dawo irin khal to sahihin zance shi ma dai kamar yadda ya zo a cikin al'insaf ba ta zama mai tsarki ba wasu malaman sun kiyarta duk inda aka juya giya sunanta mai giya suka ce ai duk ya dai itan ne dai duk murza ta da aka yi itan ne ko an zuba mata wani abu ya ce kawai in giya ne a zubar da ita kawai kar a yi wani amfani da ita sauransu yanzu idan mun tafi akan giya na jasa ne to kenan idan giya ta ɗiga a jikin mutum sai ya wanke rigarsa aka ce an tambayi manzan Allah anil khamri tuttakadu khallan annabi ce la kar ayi hadisin muslim da ahmad da abu dawuda ya ce a zubar da ita kawai Mana kada a bar giya a sa ta a gora a cudu a sarrafa ta a juya ta daga sunanta na giya a yi mata wata dabaru ta daina bugarwa ko ta daina warin giya annabi ya ce kar a yi ko a da ita kunu ko a da ita tsimi kar a yi kawai a zubar da ita suka ce wannan dalili ne da yake nuna duk inda giya ta je ta dawo ba za ta canja ba to ga wata matsala kuma mai ne mai digan ruwa mai wanda yake liquid ba solid ba liquid ruwa-ruwa sai na dasa ta shiga ciki kamar man gyada yaro ya tsula fitsari a cikin man gyada manja jinin haila ya zuba a ciki aw tanajjasa duhnun ma'i'un lam yadhkur duhun mai ma'e liquid mai ruwa ruwa sai ya zama najasa to ba zai taba karkaka ba kamar yaro ne watakila mara kirki ya samu jarka ku da kuka ajiye kawai sa gaban sai tsula mata fitsari da dan manjan ku a ciki da abin kaga ta najasa ma duhunun ma'iya to amma nan malamai suka ce najasar ai shi mai din duhun din kala biyu ne shi ma dai za a dan raba kafa za a yi bayani akwai mai da yake jamin sandararren mai kamar man shanu ko kuma manja da ya daskare in ka zuba masa fitsari a kansa ba zai rata shi ba man shanu in ka zuba fitsari a kai ba zai ratsa shi ba to idan mai sandararren mai ne ko man gyada ne sandararre ko manja sandararre ko wanda ya zama kankara saboda sanyi ko man shanu matukar najasa ta zuba mai ruwa a kan shi to mai hukunci sai a katse ruwan a karkatar da shi in ba a kyama a karkatar da shi a sa cokali a kati a zubar a amfani da sauran kenan ba kowane mai ne idan najasa mai ruwa ta zuba a ciki za ta mai da shi najasa ba in sandararre ne za a ainihin wato katse shi a zubar a yi amfani da sauran to idan ma a nefa man gyada tsararo man kwantarola tsararo man wane ne tsararo sai aka zuba najisa a ciki sai a zubar da shi kawai don najisa ta shiga ta gauraya da shi hukuncin wannan a zubar da shi ya zo a hadisi sahihi riwayar imam muhammad abu dawud da riwayar abu huraira idan waqa'atil fa'ratu fi samni idan bera ya fada cikin mai fa in kana jami'an in jami'i idan man nan sandararre ne sallallahu alaihi wasallam fa alquha wa ma aulaha ku jefar da beran da abin da ke gefen beran ma'ana ku katse ku dauke beran ku wullar da shi sannan abin da ke kewayen man da beran ya taba shi ma ku zubar da shi wa in kana ma'iyan fala taqrabuhu annabi ya ce in mai ruwa ruwa ne kar ma ku kusance shi kaga nan gurin annabi ya bambance mana a wannan hadisi tsakanin man da yake sandararre da man da yake wato mai ruwa-ruwa kaga ya gaya mana in mai ruwa-ruwa ne kar a kusance shi a zubar da shi wa in kafiya maudu'u na jasacin to idan mutum ya zo kuma yana so zai ibada ya kasa gane ina najasa ta taba a rigansa kamar riga ne an ce lalle wannan rigar akwai fitsari a cikinta ko lalle